العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau ina jin shida ne ko ga watan takwas sha'aban shida ne ko yau shida ga watan takwas watan sha'aban bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu daya 446 wanda ya dace da biyar ga watan biyu hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da dukkanin garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba sacin da ya gabata karatu mu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 64 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 65 insha Allahu kafin haka akwai a tambaya guda ɗaya kafin tambayan muna isar da ta'aziyya zuwa ga ɗaya daga cikin shugabanninmu a wannan gari kuma uba a wurinmu kuma malaminmu a shek usman isa taliyawa wanda allah yi wa wanshi rasuwa kwana biyu da wuce muna addu'a allah ta'ala ya gafarta mishi allah masa rahama allah ya sa ya huta da dukkanin sauran mamatan mu gaba daya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mun kuma allah ya sa mu cika da imani tambaya guda ɗaya da muke da shi ita ce dangane da mutum ne yana masallaci bayan an yi sallah yana kamar azkar ko tasbihi ko istighfari ko hailala ko salatin annabi ko duk dai abin da yake da alaka da azkar azkar ne na bayan sallan farilla ko azkar na bayan sallan asuba ko na bayan sallan la'asar ko magariba to yana cikin wannan azkar din sai kasance kamar an tashi ana nasiha a masallaci kamar liman ko da wani daga cikin malamai to a cikin nasihan za ga akwai gaban da za a kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai bukata a mihi salati ko kuma ana addu'a ana bukatan a ce amin haka ne ko ba haka ba to shi kuma yana cikin wuridi yana azkar ya zai yi ya kamata ya dinga yin wannan salatin yana cikin zikirin nashi ko kuma ana addu'a yana cewa amin yana zikirin ko kuma dai zai yi ainihin takaitu ne da shi abin da yake yi kun fahimci wannan abin da kyau to da farko abin da malamai suka ce dukkanin wata ibada da ake yi in ban da sallah babu wata ibadar da ya zama haramun da yake magana a cikinta an gane wani abin da kyau za ka galibi idan mutane suna wuridi in kai sallama masu a gyaran murya salamu alaikum ya dan bubbuga hannu haka an gane ko al'ada ce kawai annabi idan yana sallah alaihi salatu wassalam aka mihi sallama kamar da ya tabbata a cikin hadisi daga sayyidina bilal allah kara masa yadda yace annabi kan daga hannu isharatan ala annahu yusalli ya maka ishara cewa sallah yake yi amma in ya gama sallan kuma sai ya amsa ma sallaman ka ina fata an gane to in dai ba sallah ba duk abin da kake zikiri ne karatun qur'ani ne ko dawafi ne ko menene ibada ya halatta aka ma sallama ka amsa in aka kira suna annabi ka yi salati in aka addu'a ka ce amin ka ci gaba da kuma abin da kake ina fata an gane kawai karatun qur'ani ne an fi so ka kai aya ko ka samu wakafi ya zama an samu full sentence ina fata an gane kafin ka yi magana ko ka amsa ba so ka yanke aya ko ka yanke wani magana da ake baka samu wurin da ya dace a tsaya ba wannan shine abin da malami suka karhanta ina fata an gane hatta a cikin sallah idan kana sallah malamai sun kari juna ilimi me hukuncin a maka a kira suna annabi kai salati alaihi salatu wassalam ya halatta ko bai halatta ba kana cikin sallah sai ka ji wani ya ce annabi muhammadu alaihi salatu ka san dai shi kaɗai ne in an ce muhammadu ne ka san watakila wani muhammadu anguwanku ne ko ba haka ba yawwa dan malamai suna tattauna wannan matsalar wani muhammadun daban a fantami ko a bolari ko a kaduna ko a lagos ko a sokoto ko a kano an gane ko aka ce muhammadu ba annabi ake nufi ba wannan sunan mai matsayin shi sai ka zage shi kai muhammadu zaka ci kaza kaza din kaninka ne ko ɗanka ne misali ko ka wanka mishi mari zai ɗan hukuncin ka da ke annabi ko kaɗan kun fahimci wannan abin da kyau to sai aka kira sunan annabi muhammadu alaihi salatu wasu wanda akwai karina annabin ake nufi ya halatta ka yi salati a cikin sallah ko bai halatta ba malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko shine ya halatta an gane ko mazhaban shafi'iyya suka ce hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan ima a cikin jami'u tirmidhi da kuma musnad na imam ahmad ibn hanbal annabi ya faɗa cewa albakhilu marowaci definition ɗin marowaci da annabi ya bayar sai ce man zikirtu indahu falan yusalli alayya wanda aka ambaci sunana a wurin shi ko a gaban shi ko kuma ya ji bai min salati ba annabi ya ce to wannan shi ne tantirin marowaci ya suka ce to kaga ya ce man zikirtu indahu duk wanda aka ambace ni indahu a wurin shi ya ji suka ce to ko a sallah ne ko ba a sallah ba annabi da ainihin bambanta ba wannan shine masaban shafiya akan wannan suka tafi suka suka ce sunna ne ma ko da cikin sallah ne ka karanta ayan da akwai sunan shi suka ce babu laifi ka mihi salati amma ka ce sallallahu alaihi wasallam amma kar ka bayyana kai shi a cikin sirru ina fata an gane a masaban malikiya su ma sun tafi akan halacci shi imamul baji ya kawo wannan cikin maganganun shi ta babu laifi an kira suna annabi kamihi salati ina fata an gane haka nan mai tufatul muhtaj shi ma kawo wannan cewa babu laifi da an kira suna annabi kamihi salati hatta daga cikin magabata ibn abu ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya kawo asar daga hasan al-basri Allah kara masa yadda wani yace ni ne da ji an ambaci suna annabi ina sallah zan yi salati yace na'am in shi ita kwarai za ka yi in kaso ya nuna mustahabbi ne ba wajibi ba kenan a takaice dai ya halatta sannan samu daga ibrahim nakhai daga cikin shi ma tabi'ai ya ba da irin wannan fatawan halaccin kai wa annabi salati ko da a cikin sallah ne amma malaman sun ce shine ka ainihin shi a cikin sirru kar ka ainihin daga murya wannan shine mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iyya da kuma ɗaya daga cikin ruwaya a wurin mazhaban hanabila amma masaban a hanaf su sun ce bai halatta ba masaban abu hanifa ka san ababin amana ta ilimi kowa ka kawo maganin shi kun fahimci wannan abin da kyau amma kula ga wannan dalilan malaman malikiya da na shafi'iya gaskiya ya fi karfi insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace to kaga idan har a sallah an bada naman kai salati to ina ga kuma kana wuridi babu laifi amma sallama ka amsa ko amma magana ka amsa ko su kira suna annabi kai salati ko addu'a ka ce amin duka ya halatta in ya halatta a cikin sallah min babi aula kana wuridi kun fahimci wannan abin da kyau ke samu rike wannan ka'ida ce ko me kake aka ma sallama ka amsa matukar ba sallah kake ba kar ka yi gyara murya kar ka yi tafi ka amsa sallama ina fata an gane kana da lada goma kamar da annabi ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace insha Allah kamar da na faɗa za mu tashi a ainihin aya ta 65 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti kamar da muka sha faɗa karman laqad rantsuwa ne da kuma ainihin taukidi wannan lamun din lamul qasmi ce Allah ne ke rantsuwa da kanshi kamar ce na rantse da izzata ko da buwayata shine wannan ladin qad haqiqa tabbas alimtum ku banu isra'il kun san allazi na ta domin fi sabti waɗanda suka yi shishigi suka ƙetare iyaka daga cikinku dangane da ranar asabar faƙunna lahu sai muka ce da su kunu ƙiradatan ku kasance birai khasi'ina kuna makaskanta haka Allah ka wannan jumlatan a cikin suratul baqara amma kawo shi tafsilan a cikin suratul a'raf ina fata an gane Allah ne sa wa yahudawa doka ranar asabar suka karya wannan dokan suka isbi abin da Allah ya ce Allah sai ce muka ce da su kasance birai kuna makaskanta Allah ramma mu je suratul a'raf واسألهم عن القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكفرون Allah ya ce was'alhum was'alhum ka tambaye su ya kai wannan annabi mai girma alaihi abdul salatu wa tamma taslim amil qarya dangane da wannan alƙaryan sananniya wanda malamai sun tattauna wace alƙarya ce wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce garin aila garin aila gari ne sananne yana nan har yanzu a cikin ƙasan isra'il al'ardul makasuba ina fata an gane ƙasa ta kwace kenan bisa zalunci allah yake cewa to ka tambaye su dangane da wannan alƙaryan bi ma'ana ai mutanen wannan alƙaryan an gane ko tunda za a tambayi gari ne in a ka'ida in aka ce ka tambayi kano ana nufin ka tambayi mutanen kano an ce ka tambayi gombe gombe ba ta magana ai tunda ka tambayi mutanen wannan garin shi yasa a cikin suratu yusuf ya ce ka tambaye mai was'al me ku kawo ayan mana was'al alqaryatin lati kunna fiha
التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
a lokacin da yan yan uwa annabi yusuf suka dawo sai suka ce da babansu ka tambayi alƙarya ai ka tambayi mutanen alƙarya ina fata an gane ko haka anan ma was'alhum anil qaryati ka tambaye su dangane da mutanen wannan alƙarya allati kanat hadirat al-bahr alƙaryar da ta kasance a ainihin gefen teku ko kuma kusa da teku id ya'duna fi sabti a lokacin da suka ƙetare iyaka ko kuma suke ƙetare iyaka ranar asabar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa Yahudawa doka cewa ranar Asabar banda kamun kifi wannan garin kuma gari ne da ke bakin teku wuri ne da ake kamun kifi yana daga cikin babban sana'ansu kamun kifi sai aka ce to ku kama kifi ranar Lahadi har zuwa Juma'a amma Asabar kadai Allah ya haramta kamun kifi Allah ne tashi zai jarrabe su sai Allah ya ce da su ya ce in ta'atihim hitanuhum yau sabtihin shura'an ranar asabar su ga kifi ga suna akan teku suna ta yawo suna ta masu gwaliyo an gane ko allah ce ku fito su ganku ko ina ka ga kifi akan teku gashi nan kaca-kaca ya ce wa yau mala yasbitu na lati atiyu amma ranar da ba asabar ba sai a nemi kifi a rasa to ya za a yi Allah sai yake cewa kadhalika nabluhu kamar haka muka jarrabe su dama jarrabawa ce in Allah tashi jarraban bawa kai addu'a Allah saka ci jarrabawa babu wanda zai tsallake wa jarrabawa Allah sai wanda Allah ya taimake shi yasa a kullun karka bugi kirji ne na Allah kai waye ina fata an gane ka nemi taimakon Allah yasa kullun sau goma sha bakwai Allah ya karantar da mu mu ce ihdinas siratal mustaqim kuma muka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka to a cikin komai ka nemi taimakon Allah hatta wajen bin Allah ka nemi taimakon Allah to sai Allah yake cewa kamar haka muka jarrabe su bima kanu yafsukun saboda sun kasance suna fasikanci sai Allah ya ce mi wa idh qala al-ummatu minhum
وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ربكم ولعلكم تتقون ولعلهم.
ولعلهم يتقون to da aka kasance an shiga wannan yanayi waɗansu suka ce to tun da haka ne abin da ya kamata mu yi tun da ran asabar ga kifi na fitowa kuma an ce haramun ne mu kama he su zo bakin wannan teku he su yi hanya su yi ƙaton rami he zama ruwa na tahowa da kifaye suna fadawa cikin wannan rami yadda ba za su iya komawa ba washe gari lahadi sai a zo a kama ina fata an gane su a wurin su ba ran asabar suka yi ainihin kamun kifi ba za su yi wa Allah wayo to sai mutanen garin suka kasu kashi uku waɗansu suna zuwa su tona rami su yi hanyar ruwa ya jawo kifaye su fada cikin rami su kama ran asabar kashi na biyu suka tashi suna wa'azi ya ku masu wannan ku ji tsoron Allah Allah ya ce kar a kama kifi ran asabar wannan abin da kuke shi ma kamun kifi ne an gane ko suka dinga nasiha suna ja musu kunne amma suka ki su daina to me ya faru a ƙarshe abin da ya faru shine kashi na uku suka ce su kan ba ruwansu ina fata an gane ba za su yi ba ba kuma za su yi wa'azi ba sai Allah ya ce wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauma wa idh qalat ummatun minhum a lokacin da wata al'umma daga cikin su ta ce lima ta'iduna qauma dan me kuke musu wa'azi su ba sa wa'azin kuma suna hana wa'ayi irin ina ruwanku kabarinku daban nasu daban ka san akwai irin wannan ina ruwanku Allah ba zai kama ka da laifinsu ba shine limata izuna qauma lillahu muhlikuhum dan me kuke mutanen da Allah mai halakar da su ne aw mu'azzibuhum azaban shadidan ko ya musu azaba azaba mai tsanani ai ku kare su kawai kalu suka ce ma'azratan ila rabbikum ai muna wa'azin ne don hanzari zuwa ga ubangijin kada ku shiru mu Allah kama mu da laifi abu na biyu wa la'allahum yattaqun muna sa ran watakila su dawo su ma su zo su bi Allah su yi takawa su bi dokokin da Allah ya sa musu dama a wa'azi abu biyu sa ake na farko don yanke hanzari ina fata an gane na biyu kuma da saran a karbi wannan wa'azin in za a karba kai in ma ba za a karba ba kai ne kai a lokacin da ka faɗa ba a ɗauka ba kai ka sauke nauyin da Allah ɗora maka don kar ku yi musharaka a wurin laifi saboda sukutu ridan idan ana aikin laifi kai shiru kai ma ka yarda da wannan laifi kenan abu na biyu kuma fatan shine a ɗauka idan ba a ɗauka ba Allah ya ce wa annabi ma alayka illa albalag ba abin da ke kanka sai isarwa karɓa ba naka bane ba sai Allah ya ce mai falan ma nasu فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Allah ce falan ma na su ma zikiru bihi a lokacin da suka manta wa'azin da muka musu suka mance abin da muka ainihin karantar da su ma zikiru bihi suka mance da wa'azin da ake musu Allah ce an jainan lazina yin hauna an su'i waɗannan da suke hana laifi suna wa'azi ha muka tsiratar da su sai ce wa akhadhal ladina zalamu waɗanda kuma suka yi zalunci suka ki bin abin da Allah ya ce sai muka kama su bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani da mummunan azaba bima kanu yafsukun saboda fasikanci da suka yi falan ma'atau فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah ce falan ma'atau amma nuhu an a lokacin da suka girman kai suka ƙi hannuwa dangane da abin da aka hana su kunna sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'in ku kasance birai kuna masu ainihin kaskantuwa ku zama birai kuna makaskanta to anan sai malamai suka ce da ka kalli wannan kissan an ce mutane sun kaskashe uku da masu kamun kifi bayan an hana su da masu wa'azi da yan ba ruwanmu haka ne ko ba haka ba to sai ayan nan ta ce falamma na su ma zikiru bihi a lokacin da suka ainihin mance da abin da ake tunatar da su dangane da shi sai Allah ce an jenan ladine hauna anis su'i waɗannan da suke gargaɗe suna hani dangane da aikin laifi sai muka tseratar da su wa akhadna allazina zalamu waɗanda kuma suka saba wa Allah suka yi zalunce muka damke su bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani ina yan ba ruwanmu kuma suke Allah bai ce koma ya kansu ba ina fata an gane to ka gane sun shiga matsala su ba a san makomansu ba sai wasu malamai suka ce ai da aka tashi halakar da alƙaryar da su aka hada kun gane ko saboda Allah ya ce mun tsiratar da masu wa'azi waɗanda ba su yarda da laifin ba kuma suna hanawa sai Allah ya tsiratar da su sai ya kama masu laifi waɗanda suka ce mu ba ruwanmu sai Allah bai ce komai a kansu ba sai aka ce to tabbas an fi tsammani su ma an halakar da su ranar gobe kiyama za a ainihin yi tankaɗe da rairaya kun banci wannan abin da kyau waɗansu malamai suka ce an tsiratar da su kawai ne ba su da matsayin da za a bada labarin su ne ba su ma cancanci a bada labarin su ba bi ma'ana dai shine ai kaga a cikin qur'ani Allah ya ce lu'inal ladina kafaru لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
ubangiji ya ce mun tsira banu isra'il a harshen annabi dawud da harshen annabi isa bi ma'ana annabi isa ya tsira musu albarka da umarnin ubangiji haka annabi dawud ya tsira musu albarka da umarnin ubangiji sai Allah ce zalika bi ma asaw wa kanu ya'tadu saboda sabon Allah da kuma ta'addanci da suka dinga aikatawa kamar ka cewa Allah menene suka aikata ce kanu la yatanahuna an munkarin sun kasance ba sa hana mummunan aiki in ana aikin laifi ba sa hanawa ya ce fa'aluhu ya zan su ma kamar su suka aikata laifi ke sa rashin hana laifi shi ma laifi ne to sa a duk lokacin da ake barna a ƙasa ko a gari ko a unguwa kowa ya ja baki ya shiru to za a yi tarayya a cikin laifi a wurin Allah subhanahu wataala dole ne a yi magana dole a ce kaza zalunci ne dole a ce kaza ba daidai bane ba dole a ce a ji tsoron Allah dole a ce kaza ya saba wa tarbiyya faɗan wannan yanke hanzari ne a gaban Allah subhanahu wataala ko ba a ɗauka ba ku faɗa dan kuma ku tsira ranar gobe kiyama Allah zai ce dan me ake saba mai kuka shiru ba ɗan arzikin da zai ga ana cin mutuncin uban shi ya shiru ko akwai ba ɗan arzikin da zai ga ana cin mutuncin mahaifiyarsa ya shiru to ya ana kare dokokin Allah ana cin mutuncin Allah da manzo da alkur'ani da hadisi kai shiru ya nuna baka kishi su kenan kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa duk lokacin da ake aikin laifi a faɗa dan a kubuta a gaban Allah ranar gobe kiyama sai Allah ya ce to da muka mai da su birai saboda wannan laifi da suka yi faj'alna hana kalan sai muka sani hakan ya zamo azaba ukuba daga Allah akan su waɗannan mutane lima bai ne daiha ya zama na kalan azaba ne lima bai ne daiha ga waɗanda abun ya faru a zamanin su kuma a gabansu ga waɗanda suka shaidi wannan abun wa ma khalfaha da kuma waɗanda suke kusa da wannan alƙaryan suka ji labari suna gefe gefen ƙauyukan da ke wannan gari wasu malamai suka ce a wa ma khalfaha da wanda za su zo nan gaba wa mau'izatan ya zama kuma wa'azi izina da gargaɗi lil muttaqina ga masu tsoron Allah yasa shi mai imani shi mummini a duk lokacin da wani abu ya faru ba murna yake ba ɗaukar izina yake idan wani ya saba wa Allah aka kama shi da laifi to kai ba murna za ka yi ba a kai tsoron Allah za ka ƙara ji amma sai zama ɗabi'a mu da Allah ya hukunta wani sai mu dinga murna to kai ka san ƙarshen ka ne ina fata an gane duk lokacin da wani ya zama mau'izatan lil muttaqina duk lokacin da wani bala'i ya afka masu sabon Allah kai haka ya zama maka wa'azi ba abin da za ka yi celebration din shi ba ba abin da za ka dinga murnawa sun halaka a ka ji tsoron Allah sannan kuma ka gode wa Allah baka ciki inda Allah ga dama da hada kai to da ya tsiratar da kai sa baka ciki ka gode mishi kuma wanda ya kara zama wa'azi a gare ka na tsare dokokin Allah sai Allah ya ce ni
وإذ قال موسى لقومه الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا
al-imam al-akbar imam sayyid tantawi a cikin tafsir al-wasit yake cewa bayan Allah ya ba da kissoshin nan da muka karanta a baya yanzu kuma za mu tashi mu shiga sabuwar kissa dangane da dai su din har yanzu yahudawa banu isra'il kissa ce mai girma wacce za ta nuna mana taurin kansu da rashin mutuncinsu ga annabawansu da yadda Allah ce dama daga cikin ɗabi'ansu akwai saba wa annabawa a nan Allah zai ba mu labari yadda suka yi ta'annuti suka yi rashin kunya suka dinga yau annabi Musa karan tsaye da tambaya na izgili da tambaya na renin wayo Qur'ani ba mu labari Allah ce wai qala Musa li qaumihi kutina lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanen shi su wadannan mutanen shi banu Isra'il ina fata an gane ke sa duk yadda mutanen ka suka lalace dole a jingina ka zuwa gare su ba yadda ka iya an gane ko duk yadda ake yahudawa tsinannu yahudawa kaza annabi musa bai hude ne ba yadda iya kuma annabi dawud bai hude ne annabi isma'ila bai hude ne annabi suleiman bai hude ne annabi isa bai hude ne so suka fi kowa yawan annabawa to ya za ka yi annabi ma ya aure bai hudiya annabi muhammad alaihi salatu wassalam zainab binti jahash bai hudiya ce gaba da baya silsilanta ma yana tukewa zuwa ga annabi harun annabi harun bai hude ne shi da annabi musa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ina fata an gane to duk yadda ainihin aka lalace sunanka ne sunan yarenka ne bayan da ka iya sunan garin ku sunan garin ku ne bayan da ka iya duk yadda najeriya ta lalace kai dan najeriya ne ba a canja wato suna ina fata duk kasar da ka je sunanka bako ko an baka jinsiya an baka menene nationality an baka citizenship sunanka dai bako don babu jinsiya kama a haife ka a wuri babu jinsiyar da wuce kuma a ce iyayenka yan wurin ne ina fata an gane to shi yasa aka ce wa in qala musa li qaumihi ku tuna lokacin da musa ya ce wa mutanen shi inna allaha ya'murukum tabbas allah yana umurtan ku an tazbahu baqaratan ku yanka saniya kanu sai suka ce a tattakhiduna huzwan shin izgilanci kuma kake mana zaka rike mu abun izgili kala yace a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin na kasance daga cikin jahilai to wannan kissan malaman tafsiri sun kawo ruwaya masu tarin yawa ibn jarir tabari ibn kasir ruwaya sai kaga jima da karantawa galibin su isra'iliyat ne kissatun ne turwa wa hikayatun tuhuka cewar kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rawaito suka ce ya kasance a cikin banu isra'il a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam akwai wani mutum yana da arziki mai kuɗi ne ina fata an gane amma kuma ba shi da ainihin ɗan allah bai ba shi haihuwa ba to sai kasance wanda zai gaje shi shine ɗan bakon shi ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da iyaye babban ruwa duk sun rasu sai zanto wani ɗan babban shi ne zai gado in ya rasu suka ce ɗan babba yana ta jira ya rasu shi kuma ya ƙi rasu ya yi tsawon rai suka ce fala ma tsala almautu alaihi da ya gade mutuwan nan ta ƙi zuwa sai ya gaji da jira me ya kamata ya yi shi kuma yana so ya ci gado watakila yana cikin yana shan daka to da ya gade wannan dan uwan nashi ya ƙi mutu kawai sai ainihin je kashe shi ina fata an gane wanda kuma ka'ida kaga shari'a mu shine in ka kashe mutum ba za ka ci gadon shi ba duk wanda ya kashe wani to babu gado tsakanin su ko mahaifinka ne da ka kashe shi to baka da gadon shi an gane ko ya kasa haƙuri kawai sai je kashe shi to da ya kashe shi sai ya ɗauki gawan cikin dare ne sai ya kai ƙofar gidan wani ya aji a wata ruwaya kuma ya ja gawan ya kai wani ƙauyen da ke kusa da su da gari ya waye shine kuma ya fara kai ƙara an kashe bakon shi an kashe ɗan uwan shi dan babban shi yayan babban suke yana neman diya bayan gaje ci gado kuma a biya shi diya ina fata an gane wannan yana cikin yan handamalization da zai samu mulkin najeriya da an yi tsiya da shi to sai ya kai kara cewa yana neman diya an kashe masa dan uwa da kuka to sai ya kasance waɗancan suka ce ba mu bane ba aka dinga ja'in ja yan uwa suka taso zai kai ga ayyaki sai wasu masu hankali dattawa suka ce ya za ku ainihin ta da hankali bayan ga annabin Allah a cikinku a tafi wurin annabin Allah shi da ake masa wahayi Allah zai bayyana wane ne wannan kisan tun daga nesa an samu matsala ko ba haka ba ya san dai wahayi zai tona mishi asiri to ƙarshe yahudawa aka taru aka tafi wurin annabi musa ga abin da ya faru muna neman a gaya mana haƙiƙanin wanda ya aikata wannan ɗanyen aiki annabi musa ya roƙi allah subhanahu wata'ala allah ya masa wahayi ya ce ka gaya musu a je a samo saniya a yanka saniya mace kisa ce bakaratan a yanka saniya mace idan aka yanka saniya a ɗauki naman saniyan a daki wanda ya mutun da shi zai tashi zai bayanin wanda ya kashe shi shi da kanshi zai fada iya abin da aka ce musu kenan me ya kamata su idan Allah su je su samu kowace irin saniya ko baka ce ko fara ce ko ja ce ko gambaye ce duk wanda suka samu dan kawai bakaratan aka ce kowace irin saniya shi yasa malaman tafsir suka ce ayu nau'in min al-baqarati duk wani nau'in bakara da suka sabo suka yanka shikenan sun sauke nauyi da wannan kissan aka sa wa suran suna suratul baqara dalilin wannan kissa ina fata an gane dan galibi surorin alqur'ani gaba ɗaya za ga yana sunan da ake sa musu za ka samu yana cikin wannan suran he surori kalila in ba ku a samun ko wa zai kawo min su sati mai zuwa surorin da aka samu su sunan da babu abun a cikin suran gaba daya yan sahun gaban nan na baku aiki awwal kana ciki wannan alaran ma amma an gane ko to shine Allah ce wa qala Musa li qaumihi a lokacin da yace da mutanen shi inna Allah ya amurku Allah yana umurtan ku an tadruhu baqaratan ku yanka saniya kowace iri kalu suka ce atattakhiduna huzwa yau kuma izgilanci za ka mana ana magana an kisan kai kana a yanka saniya sun ci ranar su kenan ai wannan izgilanci ne ma kala sai ci a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilina na kasance daga cikin jahilai da wannan ne malaman tafsiri suka ce imamul bagawi yace an akuna minal jahilina dinnan yana daukan ma'ana guda biyu na kasance daga cikin jahilai wanda ke izgilanci ga mummunai ina fata an gane yin izgilanci ga duk mai imani to jahilci ne wannan abin da nassin qur'ani ya kuna masu imani kun zo wurin annabin Allah kuna neman taimako Allah na muku izgilanci a in nayi wannan na zamo jahili kenan ke sa malamai suka ce kai izgilanci ga doka daga cikin dokokin Allah jahilci ne mace ta sa hijabi kamar ta izgilanci jahilci ne wani ya suffa daga siffofin addini jahilci ne ka ga wani yana sallah a nitse ka yi dariya ka ce yan kakale suka ce jahilci ne duk abin da aka yi na addini wanda Allah ne ya ce annabi ne ya ce kai izgilanci ga wannan ka shiga cikin jahilai ke sa ce a'udhu billahi an akuna min jahilin sana abu na biyu suka ce yana neman tsarin Allah ya zama daga cikin jahilai wanda bai iya amsa tambaya ba ina fata an gane amma tambaya ka ba da amsa haka sun abin da ake tambaye ka shi ma jahilci ne yasa jahilci ka suka shi biyu akwai jahilin basitun akwai jahilin murakkab a wajen malaman usulu jahilin basit jahalin basitun shine mutumin da aka ce da shi yaushe aka yakin badar sai ce a ranar babbar sallah a sorry yaushe aka yakin badar ya ce ban sani ba jahalin basitun kenan a ce da shi misali barin ba da misali a najeriya a ce wani shekara yar ado ya zama shugaban kasa sai ce ni ban sani ba wannan jahalin basitun kenan amma aka ce da shi a wani shekara yar ado ya zama shugaban kasa sai ce 1995 wannan jahilin murakkab kenan an gane ko saboda shi bai sani ba ko bai san bai sani ba shi wancan bai sani ya hutar da ku sai ce da shi 2007 shikenan amma wannan ya wahalar da ku shi bai sani ba ko bai da bai sani ba to suka ce alladhi la yadari wa la yadari annahu la yadari fa zalika jahilun murakkabun fajtanibuhu ina fata an gane suka ce amma shi jahalun basitun alladhi la yadri wa yadri annahu la yadri fa zalika jahilun fa'allimuhu sai ku karantar da shi to annabi Musa ne da matsayin Allah zamo jahili murakkabi ina fata an gane a takaice da izgilanci ba siffa ba ce ta mai imani idan Allah maka falala akan wani karka masa izgilanci idan kuna aji da wani ya zama kafin shi kokari kana cin jarraba yana faduwa in dai ba wasa yake da karatu ba baya gane karatu ne karka masa izgilanci yana iya kokarin shi kuma ce ba ta ja to ya iya ka taimake shi da addu'a karka mishi dariya in ko za ka masa dariya sai Allah ya jarrabe ka ina fata an gane a kasuwanci kuke da wani ka tsere mishi ka fi shi kuɗi karka mishi dariya ba dabaran ka bane ba in dai shi din ba almubazzari bane ba a kawai falala ce ta Allah ka tsere mishi ka samu ɗaukaka akan shi kar ka masa dariya Allah sai ya jarrabe ka ina fata an gane takara kuke ka kada shi kayarwa kuma kayarwa mai kyau ina fata an gane ba na murdiyan zaɓe ba kun gane wannan abin da kyau kar ka masa dariya Allah ne ya jarrabe ka shi ma ya jarrabe shi to shi sa duk lokacin da ka samu wata falala kar ka izgilanci ga wanda bai samu wannan falalan ba halitta ka fi shi mai kyau wata siffa ke da shi mummuna ko ya samu wani nakasu kare zanto abun dariya ko abun isgilanci a uzu billahi an akuna min aljahili duk wannan malaman tafsiri sun yi wannan bayani duk falala da Allah ya maka kowace iri ka gode mishi kar ka isgilanci ga wanda bai samu wannan falalan ba to bayan ya musu wannan bayanin sun ce isgilanci zaka mana ci a'a ba isgilanci bane ba ina ma neman tsarin Allah na zamo daga cikin masu isgilanci sai suka ce mi
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون kalu suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka malamai suka ce hum ashabul haja yanzu su suke da bukata fa a wurin ubangiji din madadin ud'u lana rabbana ka ainihin roƙa mana ubangijin mu suka ce ubangijinka kamar su ba sa ciki saboda tsabar rashin mutuncin yahudawa ud'u lana rabbaka ya kai musa ka sa ka suke kiran shi ud'u lana rabbaka tambaya mana ubangijinka yubayyin lana mahiya ya bayyana mana wannan saniyar wace iri ce kan kaga tun daga an samu matsala an ce bakaratan kowace irin saniya sai suka ce udu lana yubayyin lana mahiya tambaya mana ubangijin naka ya mana bayani mahiya bayani filla filla daki daki kala sai annabi musa ya tambayi allah subhanahu wataala allah kuma ya bashi amsa kala sai ya ce innahu yaqulu lalle ubangijin nawa ya ce innaha baqaratun ai wannan wata irin saniya ce la faridun wala bikiru ita ba tsohuwa ba ita ba budurwa ba kaga sun fara jefa kansu a cikin masiba la faridun ba tsohuwa ba wacce har ya kai ta daina aihuwa wala bikirun kuma ba ainihin budurwa ba kalmar bikir da larabci shi ne budurwa na ke nufi da budurwa da hausa ya kama kuna tsoro mene da budurwa da hausa wai wani ya ce wacce ta tasa wani kuma ya ce wacce ba ta taba aure ba to a larabci suka ce budurwa suna nufin virgin ina fata an gane wacce ba ta san namiji ba shine kalmar bikir ko da kina gidan ubanki baki aure ba in kika zama wata baɗaɗɗiya ke ba budurwa ba ce ba matuƙar kika hasara kika bari wani namiji ya sadu da ke ba ta hanyar aure ba kin zama ba zawara wacce ba ta yi aure ba ina fata an gane bazawaran shek bazawara kenan ina fata an gane bazawaran da bata shawara shi kalmar bikir wacce namiji bai take ta ba kun san mahimmancin wannan abun saboda darajar mace ya wuce duk inda wani yake tsammani musulunci yana karrama mace yana girmama ta akwai wata lacca da na yi a rediyon amurka shekarun baya har wani jami'a suka mai da shi littafi suka nemi a basu abu shine taken abun a mata 'yan gatan manzan Allah shine tafikin abu mata 'yan gatan manzan Allah alaihi salatu wasalam ni ban taɓa lacca akan darajar mace kamar wannan ba a rayuwana kuma yanzu kace ne ma zai wahala na iya yi tsaban binciken da ne a lokaci yanzu ana cikin tinubu wannan binciken ba zai yi ba shi ne gaskiyar magana an gane ko to ka'ida shine mace Allah ba ta wani irin daraja kafin a mallake ta kalli dokoki da Allah ya sa a yi kaza a ba da sadaki a samu shaidu a samu waliyi a samu siga a yi wane ne duk wannan daraja ne fa haka kawai wani gardin banza ki bashi kanki haka kawai wannan rashin sanin darajan kai ne ba don zai baki iphone 16 ko glk ina fata an gane wallahi baki san darajan ki bane ba darajan ki fi karfin wannan abu mace wacce ta san darajanta da ta yi wannan gwanda a kashe ta ina fata an gane to shi ne suka ce ben da namiji bai sadu da ita ba to sai aka ce ita wannan saniyar ba tsohuwa ba ce ba kuma ba ainihin budurwa ba ce ba a wani bai na zalika tana tsaka-tsakiya sai annabi musa ya ce tun da ya san tsiyan yahudawa ya ce faf'alu ma tu'maruna ina jan kunnen ku ku aikata abin da allah ya ce kar ku kara wata tambaya faf'alu ma tu'maruna ku aikata abin da ake umurtan ku da shi dan allah ya isa haka ya riga ya san halin mutanen shi a rama sun hannu me suka ce suka tafi suka ƙara dawowa aka je aka yi mitin da aka tattauna ya yi tsamman sun karɓi shawarar da ya ba su ya ce faf'alu ma tu'maruna suka ce mun ji suka tafi suka je aka tattauna aka ƙara kuma zuga aka dawo ƙalu suka ce udu lana rabbaka ka kuma ƙara tambaya mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha ya gaya mana wace kala ce shanu ya yi mana bayanin launin shanu launin shine kalo aiko ya mana bayanin shanu akwai fari akwai baka akwai ja akwai wace kala yake so a yanka bayan ya ce ku tafi faf'alu ma tu'maruna tun daga farko an ce bakaratan kowace irin saniya kuma sun sani sun fahimci yaran domin na kira ne kowace iri don ba ce albakaratu ba aka ce bakaratan ba ma'arifa bane ba ta biyu suka ce to wace iri ce saboda ai shanu akwai babba da karama aka ce to a walin baina zalika tunda sun zo da rashin mutunci Allah sai kama su malamai suka ce sun tsananta wa kansu Allah sai tsananta musu ba su bi shawara annabi Musa ba yubayyin lana ma launuha a mana bayanin launin ta kuma kala sai ubangiji ya ci annabi Musa ya ce innahu yaqulu ubangijin da ya sake cewa kuma yana cewa na sanar da ku innaha baqaratun safra'u wata irin saniya ce safra'u mai fatsi-fatsi kalmar safra'u malamai sun mishi fassara guda biyu a kuma malaman da suka ce shanu ne a saniya ce amma yalwa mai kala yalo ya suna yalo da hausa ruwan dorawa yana da wani suna asalin hausawa suna faɗan sunan shi shuɗi ko a shi ruwan dorawa wannan misali ka bayar ba suna ba ne ba babu wani bakanwa nan ne da sun zama yan gombe kana umma to shi ne da alhaji na nan damun tambaye shi ina ga shi da shekaru zai sani yawanci dattawan da fulani ne to shi ne malamai wasu suka ce yalo ake nufi wasu malamai suka ce safra'u shi ne daga asufratu ne idan rana ta je faduwa kalan da take ya sunan shi sai da ce fatsi-fatsi ina fata an gane dan ba za ka kira shi da ja ba ko ba za ka kira shi da yelo ba domin kalman ja shine zamo kaman jini ko kuma irin da garwashin wuta yake amma harshen wuta shi ba ja ba ne ba ina fata an gane amma garwashi kan iya yin ja ya zama ja ko kalan jini ko kalan hular yan kwankwasiya ina fata an gane shi na abin da ake cewa ja ne ko to safra'u shine fatsi-fatsi mai kama da rana ta je faduwa wannan ita ce shanun da ake so ku nemo bayan nan kuma Allah ce faƙi faƙi'un launuha launin nata fatsi-fatsi ne wanda bai surka da komai ba kaga tun daga nan akwai matsala in an ce faƙi'un shine fatsin da babu wani surki a tattare da shi ko digo ɗaya ko digon baki aka samu a jikinta to ba ita ba in aka samu digon ja ba ita ba faqi'ul launuha ya zama tsantsan fatsi-fatsi ne babu wani garwaye a cikin shi ina fata an gane sai Allah kuma ya ce ta surrun nazirina sufa na uku kenan duk wanda ya ganta da farin ciki a rai to in aka samu wannan wani in ya gani ba zai farin ciki ba ba ta ciki dole ta surrun nazirina da ka ganta za ta burge ka ka doni farin ciki ina fata an gane kamar ka ta bakin teku idan ka zauna da yamma rana ta je faduwa za ka abun sha'awa shine tasawur naziri na kenan an gane ko to irin yadda in rana ta je faduwa kana bakin teku kana zaune akan kujera kana shan shayi an gane ko shine tasawur naziri na za ga ranar ta burge ka ta baka sha'awa to wannan shanu ita ma haka ne to kaga anan da har su tafi a tafi nemo shanu ne wannan kalan da aka gaya musu dole ta zama safra'u fatsi-fatsi kuma faƙi'un launuha launin fatsin bashi da surki ko kaɗan sannan kuma duk wanda ya ganta ya ji wani farin ciki a ran shi aka je aka yi shawara aka tattauna sai suka ƙara dawowa me suka ce
البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
قالوا suka dawo mana ya ce bayan sun san siffan wannan shanu sun kuma san irin kalan da ake so sun san shekarunta ba budurwa ba ba tsohuwa ba tsaka-tsake duk an musu bayani madadin su karɓa su je su aikata suka ƙara dawa kuma a karo na uku suna wata tambaya ƙalu suka ce ud'ula na rabbaka ƙara dai tambaya mana ubangijinka yubayyin lana mahiya a dai ƙara mana bayani dangane da wani ka waɗannan ba su da mutunci mahiya har yanzu dai ba mu ƙara gama fahimta ba domin innal baqara ta sha baha alaina domin shanu yana da rikitar da mu innal baqara tashabaha alaina malamai suka ce anan me yasa suka ce albaqara ba sai albaqara ta ba innal baqara ta kamata su ce tashabahat alaina sai suka ce innal baqara suka kawo shi namiji suka ce tashabaha madadin da shabahat ina fata an gane domin kalman albaqara yana daukan namiji kuma yana daukan jam'i kun bace wani abin da kyau domin suka ce innal bakarata sun takaito akan shanu mace sai suka jami shanu gaba daya mu kuma duk shanun duniya ma gaba daya suna da kitin da mu ta sha baha alaina ba mu cika gane su sosai ba muna neman ƙarin bayani da har yanzu to sai suka ce wa inna insha Allah tabbas yanzu ka in Allah ya yarda daga wannan bayanin da za a mana lamu ta duna za mu shiryu za mu karɓa za mu aikata abin da ake so mu yi to tunda sun ce ta shafa alaina shi allah da ake magana da shi ya gane abin da suke nufi an gane ko abin da suke nufi shine akwai shanun huda akwai shanun ban ruwa akwai shanun da ake ɗora mishi amalanke akwai shanun da baya komai shi ɗan gata ne ina fata an gane sai dai a yanka a ci ko a sayar shine ta shabaha alaina sai allah ya ce musu me
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة نعمة لا شية فيها مم.
قالوا الآن جئت بالحق مم.
فذبحوها وما كانوا يفعلون ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce kala innahu ya ƙulu innaha baƙaratun ya ce da su ubangiji na ya ce na sanar da ku ai wata irin saniya ce la zalulun tuthirul arda ba mata training ba wajen ainihin noma ƙasa ba shanu ne da aka mishi training aka mishi tadarib ne training da hausa tadaribi da larabci wanda aka koyar da ita shukuran wacce aka koyar da ita tusirul arda wajen noma ƙasa a ita shanun da ake so a yanka ba shanun huda ba ne ba wala taskil harsa kuma ba shanu ne da take ainihin shayar da shuka ba musallamatun wata irin saniya ce lafiyayya a jibota ce ba a jifako ba ina fata wata sace rarrafen kafet yar gata ce musallamatun lafiyayya lashiya tafiha babu wani alamu na aiki a tattare da ita ba za ka ga alamun huda a tattare da ita ba ba za ka ga alamu an dora mata igiya tana jan ruwa ba ba za ka ga alamu an dora mata icen amalanke ba lashiya tafiha ina fata an gane shanu ne lafiyayya yar gaye yar gata dalai na ba samu shanu ne ban gane ko kun gane ba sai suka ce ƙalu al'ana ji'ta bil haqqi Eh, al'ana ka ji rashin mutunci wai yanzu kan ka zo da gaskiya yanzu ne to ka dai zo da gaskiya tun da zukar yake musu kyar al'ana ji'ta bil haqq yanzu kan ka zo da gaskiya fa zabahuha suka yanka wannan shanu wa ma kadu yaf'alun da ƙyar suka aikata saura kaɗan su fasa to a nan in allah kai mu sati mai zuwa za mu ji ya za a samu shanu nan yanzu dai an ce an samu saura minti nawa da zuwa saura minti uku an ce dai an samu shanu har sun yanka to ya aka samu shanu kissa ce za mu karanta sati mai zuwa ina fata an gane da aka samu shanu kuma ya aka yi kafin a samu shanu wani labari ke tattare da shanu duka wannan saniyar za ku ji labarinta wata saniya ce mai abun mamaki babu wani arba da yake da irin wannan shanu a yanzu an gane ko wannan za mu karanta sati mai zuwa insha Allah hadisi da zan karanta mu rufe idan akwai lokaci Imam Bukhari ya rawaito Allah mishi rahama annabi yake faɗa alaihi salatu wasalam cewa duk abin da na umarce ku da shi to ku zo da shi gwargwadon iyawanku abinda na hane ku kuma ku hane gaba ɗaya ku bar shi ina fata an gane ma na haitu kuma an shay'in fajitani buhu duk abinda na hane ku cewa ku bar wannan abin to ku bar shi gaba ɗaya amma wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda kuma na yi umarni da ku aikata ku yi shi gwargwadon iyawo ina fata an gane karkashin wannan hadisin malamai suke cewa shi yasa annabi sai ya faɗa ƙarshen hadisin ya ce innama ahlaka man kana qablakum abin da ya halakar da magabatan ku yahudawa kathratu su'alihim yawan tambayan su ai kun ji irin tambayar wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawan su ku gabar sai mu yamma za mu yi ku kudu sai su arewa za su duk inda annabi ya ci ai sai sun saba mishi kuma suna yi wa annabi tambaya yar kure to mu annabi sai hana mu wannan abu in Allah da sauran kisan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji asalin kanun labaru na abin da mu karanta na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh